بمقدار العلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الهاشمي السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقداري فريد دهري على الإدلاج هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبران ورضي الله تعالى عن شهيد ومرجي وقائدي وفهري وملاذي وأجيب إلا الله شيخ إبراهيم الصدق جعلنا الله من أهل السلام ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ انجري لنا بهذا المحضر والسعد في بنظرة تأتي لنا بظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى بنا مكاده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau mun tashi za mu tashi a fanna fazana la'arai ko wasaƙim wa an batna alai shajarata min yaqin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna to shi wannan kifin a kansa za mu fara magana wato duniya duniya kaman bol ne haka ne kana tara kata fafata kanahuma waje alamin alma'i kulli shayin hayy duniya kaman wani abu dunkulan abu ne sai Allah ya keta da Allah ya keta duniya ya fasa duniyar sai duniya ta kasance tana hannun mala'ika duniyar tana hannun mala'ika ne mala'ika ne ke rike da duniya shi kuma mala'ikan sai ya zamo an tsaye da ƙafarsa kafan mala'ikan akan wani dutse wannan dutsen shine wanda annabi lukman ke faɗa in ta ku sahratan wanda ke faɗa cikin surat lukman wannan dutsen shine yake canjin launi na sama kaga sama ta yi bulu ta yi green ta yi fari ta yi daga wannan ƙasa ne daga nan ƙasa ne take tashi wannan dutsen da ya tsaya a kai sai Allah ya halicci sauro saniya tana ita kuma aka ɗora wannan dutsen a kan ƙahon saniyar ƙahon saniyar ƙafan saniyar shi kuma sai Allah ya halicci wannan kifin shine nun shine wannan kifin da ake magana annabi yunusa kifin ya haɗe shi wannan kifin saniya tana kan tana kan kifin ne kifin kuma yana kan ruwa ruwa kuma yana ikon Allah wannan shine tsarin duniya duniya gaba ɗaya to duniya shimfiɗuwanta Allah ya fara yin sama ne sannan da aka fara yin sama shine wahiyakar dukhan za ka ganta kamar hayaƙi ne sannan sai aka shimfiɗa ƙasa aka ce mata mutu shine wal ardu ba'da zalika dahaha yanda sifan duniya take kenan yanda duniya take kenan to wannan kifin shi ake kira wakila nun shine kifin da ya haddace ya haɗe annabi yunusa bin matta shi yasa je nace da bayani akan akwai maganganu akan wannan to hakan zai baka fahimtar me aka yi bayan an fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqimun baba wa annabi Idris annabi Isma'il Yunusa annabta ba wakila sai bayan an fito da shi daga cikin kifin tukuna aka ba shi annabta to wannan shine maganan da jiya nace za mu fara magana a kansa insha Allah wa garwu ya ne ibnu abbas anna irsala yunus aikon annabi yunusa wa nubuwatihi da annabtarsa inma kanat ba'da annabazahul hutu bayan kifin ya yi amansa ne tukuna aka bashi wasu dalla min ayatin bi kauri fa nabazna bil ara'i an an an hadi annabi yunusa an yi aman annabi yunusa a daji wa saqimun yana mazaunin mara lafiya wa anbatna alai shajaratan min al min yaqdini warasannahu ila mi'ati alfin aw yaziduna Allah ya turo shi zuwa mutanen da yake lura da su dubu ɗari ne ko kuma fiye da haka wai sadallu aidan bi qawli ana kafa ba dalili fadin Allah wala takun ka sahibil huti in zahaba maghadiban wa zanna Allah na qadira alayhi fanadahu fi zulmati Allah subhanaka inni kuntu min zalimina anan kaga annabi annabi sayyidina rasulullahi yana cewa la tufaddiluni ala yunusa bin matta kar ku ce na fi annabi yunusa dan matta kar ku ce na fi annabi yunusa dan matta to ba fin annabi Nusa ne bai yi ba a'a nubuwa ake magana mujarradin nubuwa mujarradin annabtan shine shi kwalitin sa ɗaya ne kwalitin annabtan ɗaya ne amma akwai tafaduli a ciki ai tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd a cikin manzannin akwai wanda wasu suka wuce wasu kaman annabi nuhu alaihi salatu wassalam ai kwata kwata duniyan duniyansa mutane 80 ne kwata kwata musulman a duniya kwata kwata musulman duniyan mutane 80 ne na buga ko almajiri ne kwata-kwata mutanen guda tamanin ne annabi annabi nuhu alaihi salatu wassalam to wannan mutane tamanin din nan su ne suka shiga jirgin annabi nuhu a jirgin annabi nuhu a wannan lokacin ne aka yi halittu daban-daban dan a cikin jirgin ruwan ne aka halici bera saboda datti aka halici mage duk a cikin jirgin annabi nuhu ne saboda abubuwan da ma'amalar da ƙasa ta kasance to kaga abin da ake nufi daga wannan duniya ta sake fashewa bayan an bar duniyan duniyan kaf gabaki da na bayan jirgin annabi nuhu ya yi istiwa'i al'arzi ya sauka bayan ƙasa sai zamo akwai wani gari da aka kaba sunan shi suku samani kasuwan mutane tamanin shine farkon duniya bayan ruwan tsufana sai kuma duk wanda suke cikin garin Allah ya sa su suka zama bakarara ba mai aihuwa sai samu da hamu da ya fi su wannan uku ɗayan annabi nuhu ne su ne ake kira adamu sani adamu sani bayan ruwan ubana da ya tashi kaucewa ya kauce duk wanda yake bayan duniya ba wanda aka sake ba wanda suka aihu sai wa'annan mutane guda uku su ne suka sake aihuwar duniya shi ake kira generation na biyu kenan da daga kan annabi nuhu to kaga ashe tabdilin da ake yi a zamanin annabi musa mutane dubu ɗari ne ba kuma dubu ɗarin da sun musulunta ba ne fa warisan nahu ila mi'atu alfin aw yaziduna ala zalika dubu ɗari ne ko fiye da dubu ɗari yadda Allah ya ce kenan to kaga ashe ana tafiya kategori kategori ne to yanzu misali a zamanin manzo Allah sahabban manzo Allah kawai dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu ne dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu annabi nuhu ya kira zuwa ga Allah shekara ɗari tara da hamsin ya samu mutane tamanin amma annabi muhammadu a shekara ishirin da uku ishirin da uku kawai ba san adadin mutanen da suka musulunta a duniya ba zamaninsa amma wanda suka gaishi suka yi imani da shi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu kaga ko ba komai tafaduli ne ashe tilka rusul fadanna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama Allah shi yasa da annabi yake cewa la tufaddiluni ala yunus ibn mata sai kuma Allah yana cewa annabi Allah yana fada wa annabi Muhammadin wala takun ka sahibul huti kar ka zama kaman wanda ya shiga cikin bakin kifi kar ka zama kaman sa me kenan manzo Allah ya ce la tufaddiluni ala yunus ibn matta kar kar ku ce na fi yunus da matta sai kuma gashi nan manzalla Allah yana fada wa manzalla wala takun ka sahibul huti kar ka zamo kamar wanda kifi ya haɗe shi kenan ba ɗaya bane idza ba mazabiban wa zanna Allah na qadara alaihi ana mura tabdilin manzalla ne shine ake nuna kawai in ka gane sannan wala karal kissa qala fattabahu rabbahu ubangiji ya zabe shi faja'alahu minas salihina ya sanya shi daga cikin salihai duk wani annabi musulmi ne duk wani annabi mumini ne duk wani annabi salihi ne sai na ke na ke fara da musulunci ne amma duk wani annabi musulmi ne duk wani annabi mumini ne duk wani annabi salihi ne amma ba duk salihi yake annabi ba an yanke ba duk salihi yake ba duk mumini yake annabi ba ba duk musulmi yake annabi ba ashe kullu kullu nabiyin muminun salihun ko muslimun walaysa bi kulli مسلم أو مؤمن أو أو صالح نبي saboda tabdili da ake yi abin rabbi kad ataitani min al-mulki وعلمتني من تعاويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني كغني مسلما وألهكني بالصالحين كغا كجرا كما النبي النبي يوسف نيكي وانا أدوى توفني مسلما ككشني نا مسلمي كرسكدني كما الصالحين kuma annabi ne ashe matakai ne abin yake tafiya matakai ne fatakuna hadhihi qissa wannan kissan ta kasance is qabla nubuwati ta kasance kafin annabta ne aka yi wannan bayan kila idan ka ce fama ma'ana qauli alayhi salatu wassalam me ma'anan fadin manzo Allah innahu la yaganu ala qalbi ina samun dishi dishi a cikin zuciyata fastaghfirullah fi kulli minni atmaratin a kowane rana ina yi ina istighfari sau ɗari wa fi tariqil akhar a wata hanyar fi yawmin akthar min 70 marratan a kowane rana ina istighfari sau 70 fa hazar ka kiyaye an ya ƙa'a bizalika kar ka yi tunani a cikin zuciyarka hazal gainu wasu hausatun aurai ban kar ka yi tsammanin wasu wasin shaidan ne ke shiga cikin zuciyar mazala ko kokwanto kar ka yi wannan tunani kana yin tunani domin gainu laifi ne wannan abin da malamai suke cewa gainul anwari la gainul agayari فدعا نقل لدين فالعين ظاهر فما هاوك نقل لدين أبدالك العين دقين دعين أبدين دقين دعين أبدين فما هاوك نقل لدين أنا شاجر أنا تلونا دقا أبدالك العين سكذا عين عين بعين to wannan gainul gainul agayari ne ko kuma gainul anwari ne to gainul anwari ake nufi ba gainul agayari ba domin gainul agayari illa ne to in ka nasabta shi wa manzo Allah ka fadi saboda haka gainul anwari ne ba gainul agayari ba gainul anwar shine walha walaili za sajja ma wadda aka rabuka wa kala wala lakhiratu khairul laka min alula wala lakhiratu khairul laka min alula wala sawwa yudika rabbuka fatarda wannan hasken da yake zuwa mutarakani haske ne kawai daga wannan sai wannan wannan sai wannan wannan shi yasa manzo Allah yake cewa man salla alayhi wahidatan sallallahu alayhi biya ashara wa man salla alayhi ashara sallallahu alayhi biya mi'a wa man salla alayhi mi'a sallallahu alayhi biya alfun wa man salla alayhi alfun zahmat katfu wa katfi ala babil jannati katfun abinda ake nufi ba wai da haɗa kafada da kafada da annabi ne ba abin da ake nufi daga cikin maratib na manzo Allah da a dauka a sama ka shiga shiga shiga shiga wuce wuce wuce matakin annabin ya fi ƙarfin adadin ninkin ba ninkin halittar Allah na martaban annabi Muhammadu to wannan haske ne ake sama in ka yi salati dubu shikenan an baka wannan hakken in mutum ya fara tafiya a Allah yana neman sanin Allah yana yin jihadi matuƙa me yake fara cirewa cikin zuciyarsa hawa mutuba son zuciya da aka fara rage ƙarya in da ka yi ta karkaita da yawa yawa kaɗan za ka dinga yi ba za ka iya barinta lokaci ɗaya ba to karkaita da yawa in ka yi ka rage kana yi kana ragewa to daga nan in kana ragewa a aikin da kake kai kana yawan salati wa manzo Allah to tun kana ganin manzo Allah a mafarki watakila ka ganshi a haske ka ganshi a bishiya ka ganshi a ruwa ka ganshi an ce maka gashi a can amma baka komai ba fili ne kuma annabi ne idan kwallinka ya kai tseko ka fara ganinsa kana ganinsa kana mu'amala da shi kuna gaisawa ko ku ci abinci ko ci abinci ya ba ko ku yi sallah tare kana haka kana salatu annabi kana salatu wa manzo Allah to ka riga ka shiga hannu to za ka bace kai kuma za a gine ka za ka taso ne aikin da ka tafi sai kuma a jona maka wannan makaman sai a dawo maka da su jikinka sai kuma wani ya dinga ganinka a kai ne annabu in ka tashi ganin manzala sai ga wani a garinku sai ya ce maka wancan shi ne annabin sai ka ta mamaki ya aka ya zama annabin shi ne shi ne ma'anan sahibu ta shakkula idan ka tafi to haka abin yake in ka tashi ganin manzala wani malamin za ka gani wani mutum za ka gani a garin ku kuma shi ne annabi shi ne saboda duk wainan makarimul alaq da daba'iu sun taso sun istiwa a jikinsa alkawarin manzala an babba shi makamai an tuttura masa an tuttura masa an tuttura masa in ka tashi gani shi za ka ta gani ana gane ba haka abubuwan suke ashe wannan waƙafi kalbi alaihi salam ya abu cikin zuciyar manzala bal asal gaini fi haza abin da ake nufi da gainu ma yi gushal kalbu abin da yake lallabe zuciya waya gaɗihi ya lullube shi ƙalahu ubaidata abu ubaidata ya faɗa cikin akan haka wa asluhu min gaini samai asalinsa daga gainu na sama ne gainu lullube sama haka in ta yi gizo gashi nan ai an tsari ko wowo ili baƙul gaini alaiha akwai fake-fake akwai galizun za ka iya ganin sama wani lokaci kana kallon yanan ba ta da yawa wani lokacin kuma za ka ga yanan ta zo ta yi nauyi ba ka iya ganin sararin saman duk sunan shi gainu amma akwai mahafafan akwai mugallazar wakala garu wa gainu shehun yugushil kalbu shi gainu wani abu ne wanda yake lullube zuciya wala yugadihi kullu tagadiyatin ba lullube shi kowane yanin lullubewa kalgainin raƙiƙi kaman gainu wanda yake raƙiƙi siriri alladhi ya'ridu fil hawa wanda yake yawo akan iska wala yamna'u daw'i shamsi amma zaka iya ganin hasken rana yana zuwa amma akwai kuma gainun da zaka ga ya tsare hasken rana wakazalika la yafhamu min min al-hadisi ba a fahimta daga wannan hadisi annahu gano ala qalbi cewa wani abu yana lullube zuciyar manzala manzala ce istighfari wannan istighfarin mi'at maratin aw aksara ko min saba'ina ko saba'in ko ɗari a rana to dala kai ma hukacin yana ne annabi yake yin istighfari ɗari kai kai ba ka yi kuma kai ma hukacin ina ne annabi ya yi istighfari ɗari kai ka ce kai ma an kai ɗari ya isa annabi kai daidai da aikin annabi aikinmu bai kai na sahabai ba aikin sahabi bai kai na annabi muhammadu ba aikin sahabban mazala a mana shautu ya ne radiyallahu ta'ala nawa yake cewa ya ce da aikin sahabai da aikin wanda ba sahabai ba daga bayan sahabai abinda suka ya ce kamar tafiyan tsuntsuwa ne kada durwa da kuma tafiyan kaddabi bin mai latin kaddabibi numailatin wata tsuntsuwa ce wanda a duniya an yi ittifaƙinta ba an yi ittifaƙi a kanta ba a tsuntsuwan da take gudu kamanta sunanta durwa da hausa durwa ita ake ce mata ƙaɗa saboda ita ba ka ganinta sai dai ka ji wucewanta kukanta ne kawai za ka ji ta ce ƙaɗa ta tafi kenan an ce bayi wani tsuntsuwa mai fasaha kamar ta ba duniya don gudunta idan za ta sha ruwa a maiduguri duk ganyen da ta taba da wannan fuka cikinta saboda tsaban basira in ta sake dawowa sai ta taba shi da fuka cikinta na hagu to da aikin da gudun tsuntsuwar da tafiyan da aikinmu kamar tafiyan tururuwa ne da da bambancin aikin sahabbai da namu to ya kuma nan sayyidul khaliqi duk duk ibadan mala'iku gaba ɗaya an ka cure bai kai aikin annabi shi kadai ba a cure aikin mala'iku kaf gaba ki daya bai kai na annabi Muhammadu shi kadai ba wannan ya kamata a ga girman annabi iz laysa yaqtadihi lafzuhu allazi zakarnahu ba abin da zamu kunta bane ya zamo lafazin wannan maka ambata wa kasur riwaya wannan mafi yawan riwaya kenan wa inna ma hadha wannan adadin da istighfari adadin na istighfarin ne da lalil gaini ba adadin na gainu ba ne na yi fakkin menene istighfari kullum na yawon muku magana astaghfirullah astaghfirullah in ka buge shi adadin abin da zai narki za ka narka shi a hisabi 1947 ne dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da bakwai ne idan ka ɗauki astaghfirullah duk lokacin da za ka yi magana kan astaghfirullah Allah fattahu razzaku ganiyu Allah razzaku wahabu fattahu ganiyu kafi idan ka narka wayannan sunayen ko ɗaya ba zai ƙaru ba duk lokacin da ka ce astaghfirullah ka kira sunayen Allah guda shida Allah Razzaq Wahhab Fattahu Ganiyu Kafi adadin adadin zai baka kira to abin da ake nufi ashe kaga kana wani irin zabura ne da kalma ɗaya amma kuma kana kiran sunayen Allah ne a lokaci da kana kiran sunan Allah ne a lokaci da ka hada daraja ce mai zaman kanta fa yakunu al-muradu bi hadha al-ghayn abinda ake nufi isharatun ila gaflati qalbi kama a ce wannan ya wai zuciyarsa ta wai ta yi waiwaye wa fatarat nafsi ko an rasa wani abu wasawiha da rafkanuwan an mu dawo mata zikiri a ce akwai wani lokaci da bai ambaci Allah ba a ai kowa ya sani kana rasulullahi yazkuru kana yazkurullah ala kulli ayani manzo Allah idan ma mutum in mutum mai yawan zikiri ne abinda ake samar yuktabu min zakirina za a rubuta shi daga cikin zakirai ko kayi shiru yanzu misali a wata ramadanan nan idan kai in kai tasbihi ana ninka maka amaluhu mudafun wa zambu maghfurun wa du'awu mustajabun wa nawmu tasbihun ka gani baccin kai zama tasbihi to kana bacci kana tasbihi baka sani ba to ya kaifa kana rasulullah wanda shi gabaki daya dan fada ne manzala dan fada ne shi a fadar rabbul izzati daiman wa abadan wa mushahadatu laqi da mushahada na gaskiya lima kana sallallahu alaihi wasallama dufiya ilai min muqasatil bashari da abinda ake tunkudewa na daga muqasa na mutuntaka wa siyasati wa siyasatul ummati da siyasan al'umma wa mu'anatul ali da taimakon yan uwa wani muqaw wal muqawamatul wali da kuma tsayawa wajen wali wal adui da abin abokin gaba wa maslahatin nafsi da gyaran rai wa kulfatin min aba ila ada risalati da wahala wajen lulluba na yadda risala take zuwa wa hamlul amanati da yadda ake daukan amana wa fi kulli haza duk a cikin wannan nauyin fi da'ati rabbi a cikin dan Allah yake manzo Allah wa ibadatu haliki a cikin ibadan mahalicin sa ne walakin sai dai lama kan sallallahu alaihi wasallama arfa'a khaliqin inda Allah makanatan manzo Allah shine mafi daukakan halitta a wajen Allah matsayi matsayin manzo Allah yana sama dukkan wani matsayi babu gone wa alaha darajatan kuma shine mafi daukaka wajen daraja wa tamahadi ma'rifatan manzo Allah shi yafi kowa sanin Allah wa kanat halu inda khulus qalbi halinsa yana kasancewa wajen tsantsan tsantsan zuciya khulus na ƙwayan zuciyarsa wuhuru himmati da kadaitan himmansa wata fardi da rabi ya kadaita kuma Allah ne kawai a gabansa wai kibali bi kulliyati da kun fuskantar ikibali bil kulliyati ikibali bil kulliyati wani abu duk wani abin da Allah zai saukar duk abin da Allah zai saukar manzala yana karɓar abin ne a lokacin da yake karɓa saƙon da yake karɓa daga wajen rabbul izzati iqbalu bi kulliyatihi gaba ɗayansa amma ƙasansa duk wani halitta kun bai mance da shi ko da sauro ne ko da atom me sunansa zarra ƙwayan zarra gashi yana karɓar abun ikibalin bi kulliyati amma kuma duk abin da zai karɓa bai shagala saboda karɓan abin da ke wajen Allah sai ya gama karɓa tukunna ya tana da halitta ba a'a yana kallon lamarin ubangiji ya baki komai kuma yana kallon al'umma komi kuma za su karba a wajensa wannan ya gama nuna maka ya ce kar ku ganna sallah na kallon gabana yadda nake kallon gabana haka nake kallon bayan to wannan shi yadda nake kallon gabana ka san ina an zo sallah aina Allah yake ne yawa yawa dan angon rogo eh ai da ma na sani to ina ne gabas din ai wani wurin ai wani wurin kudu ake kallo wani wurin arewa ake kallo wani wurin yamma ake kallo kuma shine shine shi din eh ka dawo to duk lokacin da ka zo za ka yi sallah ka ce Allahu akbar a ƙa'idar duk hadisin duniya wa fi qubalatika Allah Allah ne a gabanka haka haka hadisi ne wa fi qubalatika Allah gabanka Allah ne bayan ka ba kuskure ne amma ba kowa ne yake kaiwa matakin hakan ba idan ka zo sallah inda za ka fece majina to abin da ya kamata ta hannun hagu za ka zuba ba ta hannun dama ba saboda akwai mala'iku gabanka kuma za tofa ba saboda ubangijinka ne a nan a tekawa tsamar za ka fitar da shi daga barin a shesa kawai an kawo hakan ne ka duba amma dai ba za ka tofa ta nan ba ta nan damanka ba za ka tofa ba in kai kaki ba za ka tofa ta hannun damanka ba in kana sallah ta nan hannun hagu za ka tofa ba ba ta nufin ai akwai matsala mai sallah a waje to yawa a nan za ka gane ba don kar mutum ya zo ya fara ce ai ya halatta tofa kaki a masallaci ba abinda nake nufi bi kenan ka dai gane abinda nake so in isar maka da karatun kawai to wa muqamuhu hunalika arfa'u halayhi maqamin manzala nan gurin arfa'u shine mafi daukakan halayensa gaba kida ra'a al-islam halafat fataratihi anha manzala ya ga halin fataransa wa shughulihi bisiwa da shagalansa da waninta gabban min aliyi hali wata ya rintse daga mafi ɗaukakan halinsa wa hafzan ya kaskanta min rafiya makani daga sauka daga makanin safar ta gafar Allah min zalika shine sai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka san a ƙa'idan Allah istighfari shi kansa an aka kwamiyu istighfarinka na jiya yau ya kamata in kai mata istighfari za ka yi istighfarin jiya baka san Allah ba yau ka fi saninsa haka ya kamata ka yi istighfarin istighfarin jiya haka ya kamata saboda ana jinkirta wa mutum ne a duniya saboda in ka ƙara awoyi ya kamata ka ƙara sanin Allah in ka ƙara awoyi ka ƙara sanin Allah idan mutum Allah ba shi dama ya yi shekara ɗaya shekara ɗayan nan yana da numfashi miliyan takwas ne da dubu ɗari hudu da sittin numfashin da za ka yi miliyan takwas ne da dubu ɗari hudu da sittin in ka ɗauki shekaran a sanadu ba ka ɗauke shi a sassahu ba miliyan takwas da dubu ɗari hudu da sittin haka numfashin da kake yi a shekara kenan to abin da ake so numfashinka na yanzu wanda yanzu na yi da numfashina na baya ya kamata a ce ka ƙara sanin Allah ne ke da haka ya kamata to balle har ya yi kwana guda ka samu numfashi dubu ashirin da hudu to jiya da yau ɗinka a cikin yau ɗinka to kamata ya yi in za ka yi istigifarin da ka yi istigifarin jiya sai ka yi istigifarin wancan istigifarin ba ka gane Allah ba amma yanzu ka gane fiye da jiya saboda ka astagfirullah ba gane lissafin ba an ji Allah sa ka rane wa za a lawo juyi hadisi wannan ɗaya ne daga cikin wajen fuskantar hadisin wa sha ba wai la ma'ana ma a sharna biyi a ma'anan abin da muka yi shara a ciki mala ilai kasirun minan nasi da yawa mutane sun karkace zuwa ga ciki wa hama haulu kuma su ɗi mauta a gefensa faƙara ba sai suka kusanta walam yari amma kuma ba su shiga wurin da ake so ba wa karkarrabna gane da ma'anawo mun kusantar da wato mafi tsauri daga cikin ma'anansa wa kashafna mun bude limustafidi mahayawo ga wanda yake neman fa'ida ya gane idanuwansa su bude ya gane waye annabi a wannan kujera da yawan wannan shi yana bukatun wani zama haka ko kuma in tambaya ta zo a iya budewa a hakan shi ne zai kara kun san salatin da ka taɓa yi wa manzala tun ranar da ka fara ka sani to salatin da ka taɓa yi tun ranar da ka fara da salatin da ka yi yau allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fati yau salati na na yanzu to sai an ɗauki tun ranar da na fara salati a duniya a zuba wannan ya kamata ya fi wancan ne kuma sai an ninka sai an ninka ninkin wancan na farkon da shi za a fara maka lissafi zuwa na yanzu yadda ka san cartridge haka abubuwan suke to muje dai mamniyun aljawazin fatarat an yi bina'insa a kan halattin fatarat wal gafalat da gafala wasawi da rafkanuwa fi gere tsarikin balagi ba ta hanyar isarwa ba alama ta yafi akan ajiyar da zai zo wa zabat ta'ifatun akwai ɗansu ɗaifa min arbabil ƙulu wanda suke amfani da zuciya wani mashayakhati akwai shegunai mutasawwifat wanda suke sufaye min ma ƙala bi tanzihin nabi an haza jumlatan ba wani abin da ya taɓa samun annabi muhammadu ko da misƙalar zarafi duk abin da ka jance mazalla ya istighfari yana yi ne don ya koya mana ba yana yi ba ne don akwai laifi a wajen shi saboda an bai koya mana ba ya zamu shine wasu malamai suka ce ai ma'izatu ko gamidiya ma'iza ta gaba taɓa yin hukuncin zina ba sai ta zo ta ce wa mazala ta yi zina saboda ta ba da kanta a yi practice a kanta ta ba da kanta ne a yi practice saboda ba a taɓa yin zinan ba na fatan kun gane to ya za a yi a gane hukuncin saboda haka ita zo ta ce wa manzo Allah ta yi zina manzo Allah ya kauda kai ce ta yi zina manzo Allah ta yi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kin yi zina yace a kira ƴan uwanta wannan ba ta da hauka jinnu ba ya tare da ita domin yana sa mutane ƙarya ba su da jinnu mazala ya tabi sai da aka yi practice aka zo aka jefe ta da aka zo jifanta da ta ji dutse sai tana cewa banyi ba banyi ba sai mazala ya sallallahu alaihi wasallam sai sai sabai suka ci gaba da jifan da suka jefe ta da an nema a kwace kinki sai yanzu da kika ji dutse kawai suka gara ta ta sai aka zo wajen manzala ya rasu la'ayi da ta ji dutse sai ta ce ba ta yi ba ba ta yi ba manzala ce me ya sa bu kawo min ita ba ku ji sabon ilimi da wani ilimi ya fito amma tun da an yi shikenan irin wannan ne nasai wani a cikin nasai wani ya zo wajen mazala aka kama shi ya yi sata ya rasullai innahu saraka ya yi sata sai mazala ya ce faktuluhu a kashe shi sai suna ganin annabi bai je ba inna ma saraka ya rasulullah ta tafa yayi ya manzo Allah sai manzo Allah ya ce faqtuluhu ku kashe shi sata sata kisa yanke hannu ne shan jazza su ga za ke ce inna ma saraka ya rasu ya ce o fak da wuyanu a yanke hannayensa hannunsa shikenan a wannan shekarar manzo Allah ya rasu sai ga shi sai je sake yin sata aka kama shi sai aka yanke kafan sannan khilafi wannan hannun a yanke wancan kafan a yanke sai sake yin sata sai aka mai da shi dungulmi hannaye biyu a yanke kafa ɗaya ce take sai sake yin sata to ashe war rasulu alamu minna haka sai na babukar yake sai ce na zubairu zo ka je ku je shi wannan dama hukuncin kisa manzala ya faɗa a kashe tun farko amma ba a gane ba sai da aka gwada tukuna aka ga ya dawo sai zubairu ya ce ta arabtun bi annakum tarastu alaikum wa na ra'isukum ni ne ya kasa ni ne kar wani ya fara dukan shi sai na doke shi to aka je aka je shi a nan ne aka gane ga manufan annabi Muhammad to akwai irin wayannan misali kamar mutumin da ya zo ya ce matan ta ce wa manzala sallallahu alaihi wasallama tana son ta aure manzo Allah manzo Allah ya yi shuru a cikin ku akwai wanda yake son ta yace eh ga ga tana ga wannan yana son ta ce to ba ta wani abu a daura aure sai manzo Allah sai ba ta da wani ba shi da wani abu yace walau hatman min hadidin ko da zobe bakin ƙarfe ce bayi shi sai ce a karanta mata wani abu na alƙurani a cikin abin da ka haddace a oramar ta kai sai ma mutane sai suka tashi shin za a iya aure da sadakin ayan ƙurani a koyawa mace a matsayin sadakinta? sai malaman masabar suka shiga dalili abinda mazala ya nuna in sun aihu to dole ko a jini sai an samu yaro to da an yi zina gara a ɗaura wurin kuma dole ne dole manzala sallallahu alaihi wasallam ya sani duk yadda za a yi ko ban su aihu ba sai ya kwanta da ita to da a yi zina gara a ɗaura wurin eh to wayannan abubuwan suna nan a kwance a cikin ilimin annabi Muhammad in ba sani ba sunanka je kana yi ka Allah ke yi to wayannan su ne ko mimman kala bi tanzihi nabi ana wa ajalluhu mafi girman sa an yi juzu alai fi hali sahwi a ce ya halatta a halin sahu aw fataratun ko kuma wani lokaci ila annal ma'anar hadis ma'anar hadis ma yi muhajiruhu abinda zai gigita da hadiri waya gumma fikirahu ya lullaba da fikirarsa min awon bai ummatihi daga al'amarin al'umman mazalla yace ina yi mantuwa ne ba dan na manta ba ya ce ina yin mantuwa ne amma ba dan na manta ba ina yi ne dan in sunanta muku wani abu amma za ka shi ya sa na zulere ne lokacin da mazala ya salla ya yi sallama raka biyu sai ce a kasurat salatuna ya rasulallah amnasita sallan mu ta zamo kasaru ne ya mazala ko kuma kamance ne manzo Allah sai ce ba da ba kasaru ba ce kuma ban manta ba sai zulere ne sai ce da akwai daya in kuwa ba mai da ta kasaru ba to amince kuma shine hukuncin ne ya kamata sai manzo Allah ya tambaye sahabbai yace zuliyadaini ya yi gaskiya sai aka ce eh zuliyadaini ya yi gaskiya kaga a cikin maganan hukunci yake fitowa na maza Allah sai wannan shi ya bayar da aka iya magana guda biyar a cikin sallah ba komai wannan gashi kun fahimci magana an yi sallah ne raka'a maza Allah sai sallama sai zulaide ne ya ce ya rasulallahi sallanmu ta zamo ƙasaru ne ko kuma kamance ne sai manzala ya ce a ba ɗaya magana nawa a cikin sallah sai manzala ya ce ba ɗaya biyu ko sai zulaide ne ya ce ai labuta kuwa ɗaya ɗaya na sai an samu ɗaya a cikin biyu ɗin nan magana nawa sai manzo Allah tambaye sahabbai yace zuliyareni yayi gaskiya cikin tambayarsa sai sahabbai suka ce eh wannan magana guda biyar baya bata sallah gashi magana ake yi amma hukunci ne saboda haka baya yiwa a wargaza addini haka komi in aka yi shi akwai mafita da manufa a cikin addini saboda haka Allah taimake mu litimani bi wa kasarci shafaqati alaihim yawan tausayin annabi akan fa yastaghfir lahum saboda haka annabi ke nema mana gafara za mu tsaya nan sai in Allah ya kai mu gobe albarkar sayyidina rasulullah mu ga gainun Allah ka ba mu nasara ka datar da mu albarkar manzo Allah azbil mu'min wa azbil waqi azbi karimullah wa azbil baqi سل العبد سواموده لئن شكرت إنه ولد بلاد لي مسلوب قرأت إنك القدير على الذين كيف سهر المريض وكيف تنزله مع ظاهري لتقي من العدوين عضونا عاجدين نعتب من ثري لادا حربنا كان منذرا عليه مدرسوا يوم ولدي والجودني سولي وزدني خيري نعم الجليل مكان وسندا أجد بين الدنيا بإنسان وكلا وكلا وكيلو كل الذي طلبت منك أجل اللهم صل على سبقنا سر الله وعلينا سرادك المستقيم وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله